kwafi ne na sabon kwafi wanda ya zama to an tace shi wa mashkula wanda aka mai wasali bilkamil gaba daya wa mukharraju wa mukharrajatun al-ahadith wanda hadisan su an wada tushen inda aka samu wannan shine tahriji ka wada hadisi ka wada inda za a same shi kuma kai hukunci akan shi ka wada hukuncin shi muwafaqatin li ahkamin shaykh al'allama rahimahullah al'albani rahimahullah wanda ta dace da hukumce-hukumcen sheikh al'albani wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi biha ta'aliqatun hamatun li ashabil fadilatil ulama a ƙarƙashin wannan cikin wannan littafi akwai ɗan takaitaccen bayani na manya-manyan malamai masu falala sune a sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi au sa'adi kamar yadda wani malamin yake faɗi ko ka ce as-sa'adi ko as-sa'adi sannan akwai muhammad bin nasir din al-albani akwai maganganun abdulaziz bin abdullahi bin baz sannan akwai magana muhammad bin salih al-uthaymeen sannan akwai magana abdul muhsin bin hamad abbad hamdul abbad kenan wannan manya-manyan malamai abdurrahman bin nasir sa'adi malamin wa'annan malamai ne malamin muhammad abdulaziz bin baz malamin uthamin ne rahimahullah malamin abdul muhsin hamdul abbad ne sannan kuma nasiruddin albani shahararre ne ba wanda bai san shi ba a cikin al'amuran da ya shahi ilimin hadisi a wannan zamani karni da ya wuce su kuma wa'annan guda uku su ma jigajigan malamai ne na sunna musamman ma abdulaziz abdullahi bin baz shaharar shi ta kai shahara da an ambaci malamai a ƙasar hijaz ko saudiya wa'annan malamai ake saurare littattafansu da albarkatunsu sun gama duniya haka muhammad bin salil uthaymin sannan dukkan wa'annan malamai sun rasu sai wanda yake raye shine abdul muhsin bin hamdin abbad kuma a yanzu a ƙasar saudiya musamman ma a madina babu malami kamar shi shi ma musamman ma ɓangaren hadisi kuma allah ya ja rayuwar shi shi mana da littattafai da yawa ga darussa ko dubu lokaci a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fara yau insha Allah da tarjama ta al-Imam an-Nawawi rahimahullah menene ake nufi da tarjama shine takaitaccen tarihi na mutum mai sunan shi sunan mahaifan shi da danganan shi da karatun shi da akidar shi da ayyukan da yake da bulaguran da yake na neman ilimi da abin da ya kama da haka da mutuwar shi da haifuwar shi da mutuwar shi da rayuwar shi gaba daya wa muhiddin abu zakariya yahya bin sharaf bin mari bin hassan bin hussein bin muhammad بن جمعة بن حزام الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد النووي شنو محي الدين wannan alkunya shi ne ko lakabi afuwa lakabin shi ne muhyiddin abu zakariya alkunya shi ne baban zakariya yahya bin sharaf bin mari bin hassan bin hussein bin muhammad dan Muhammad bin Juma'a dan Juma'a bin Hizam dan Hizam al-Faqih wanda ya zama to malami ne hutaccen malami ne a cikin fiqh al-Shafi'i wanda yake bin tafarki ko mazhabin Imam Shafi'i al-Hafiz wanda ya kai daraja ta wanda za a cewa Hafiz shi kuma Hafiz a cikin ilimin hadisi wanda ya hardace hadisi da isnadin shi da matani dubu su dubu a hardace ya san dukkan wanda suka roito hadisan wannan kuma ya san matsayinsu kuma ya fahimci abinda wannan hadisai suke nufi wannan shi ne ake cewa lakabi a hafi a zahid wanda ya zama to mugujin duniya ne annawawi wanda yake dangane ya zuwa garinsu nawa ولد في محرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة أن أيه إمام النووي رحمه الله هجرة سنة داري شدة ثلاثين دقاء بنوى أو نقري وندا أكتمش نوى وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها ما هي فيش يا كسنتي نوى نقريني وندا كزمني أتكينش وقدم دمشق سنة تسعمائة وستة وأربعين يازو دمشق كنا ما هي في شياتاسو دقنوا يازو دمشق هجرة سنة دري ترى أربعين شدة فسكن بالمدرسة الرواحية سيضمنا أمكرن تات رواحية وقال يكي بقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض imamu nawawi yake cewa na tsaya tsawon shekara biyu ban dora ba kuibi na ko gehina a kan ƙasa nan babu zancen barci da dare ba zancen barci wa kana kuwati fiha jara'ifil madrasati lazai yace karhi na a cikin wannan gari shine kulawa wakilcin makaranta ba komi ba وحفظت التنبيه في نحو أربعة عشر ونصف أشهر ونصف يتنا حردتي لله التنبيه ونببر لله لا أتكن مذهبنا إمام الشافعي أتكن وتا قداه دربي يا حردتي ولا لله وحفظت ربع المذهب محذب في باقي السنة كما هل لونا حردتي kashi ɗaya daga cikin kashi uku na littafin al-muhazzab shi ma babban littafi ne na fiqh na mazhabin imamu shafi'i fi baki sana a cikin sauran shekaru a cikin sauran shekara can yayi shekara hudu da rabi wata hudu da rabi a cikin shekara kenan zai mai saura wata shidda da rabi ko waja'altu ashhar waja'altu ashrahu wa usahhihu على شيخنا كمال الدين إسحاق المغربي yace sai na fara yin sharhi da kyautata da kawo gyara akan malaminmu kamaluddin ishaq al-maghribi wanda ake cewa ishaq al-maghribi wala zamtuhu na lazamci wannan malami fa a'jaba bi sai ji mamaki na wa ahabba ne ya so ne dalilin mene dalilin ganin abin da ya gani wurina abin da Allah madaukaki ya bani na ilimi da hankali da ladabi wa ja'alani u'idu li akthar jama'ati ya sanya ni ina komawa wajen shi wajen daukar darasi fiye da sauran mutanen shi falamma kanat sanatu ihda wa khamsina lokacin da hijira shekara tana da hamsin da ɗaya hajjatu ma'a walidi sai na yi hajji tare da mahaifina da lokacin da yana da shekara hamsin da ɗaya na yi hajji tare da mahaifina wa kanat waqfatun juma'a ya kasance radda aka yi wa wannan tsayuwa ta arafa ranar juma'a qala subaki imamu subaki yake cewa qala shaykhuhu yasin bin yusuf المراقشي امام ياسين ده يوسف المراقشي كتوا رايت الشيخ محي الدين محي الدين وهو ابن عشر سنين ناغا wannan malami ya ambace shi a Sheikh Muhiddin iya nihin Abu Zakariya wa huwa ibn 10 sinin iya da shekara goma wasu biyan yukrihunahu ala al-la'ib ma'ahu yara suna tilastar da shi a kan su yi wasa tare da shi wawo ya harbu minhu shi kuma iya tserewa daga gare su wa yabki iya kuka li ikramihim domin girmama su su ɗabi'a ta yaro wasanni ya da shekara goma suna neman su yi wasa da shi shi kuma iya kauce musu amma duk da haka iya kuka iya koka musu dalilin girmama su wa yaqra'u al-qur'ana fi tilka al-hala iya karanta al-qur'ani a wannan lokacin su suna wasannin su shi kuma iya karanta al-qur'ani fa waqa'a fi qalbi hubbuhu sai fa waqa'a fi qalbi hubbuhu sai san shi ya afku a cikin zuciyata wa ja'alahu abubu fi dukkan sai mahaifin shi ya sanya shi a wani kanti fa ja'ala la yashtajilu bil bai'i wa shira ya kama ya zama to bayya sai da wani abu bayya sai an alquran game da alqur'ani mai girma kenan iya karatun shi na alqur'ani bayya kulawa da sai da saidawa fa ataitu alladhi yuqri'uhu alqur'ana fa wasituhu bihi sai na zuwa wanda yake karanta mashi alkur'ani wanda yake koya mai alkur'ani sai na mai wasici da shi qultu lahu sai na ce mishi hada sabi yurja an yakuna a'lama ahli zaman wannan yaro ana kyautata zaton ana fatan ya kasance shine mafi ilimin mutanen zamanin shi wa azhadahum wanda yi su guje duniya da tsantsani wa yantafi'u nasu bihi kuma mutane da ikon Allah za su amfani da shi ba kala ne sai wannan malamin shi na ƙur'ani ya ce mishi munajjamun anta kai mai duba ne mai ilimin tamraro ne wanda za ya duba fakultula sai ce mashi a'a wa inna ma an taɓani Allah bi dalika Allah ya kudantar da ni da wannan kawai Allah ya sa in yi magana da wannan wa zukira dalika liwalidihi sai aka ambata wa mahaifin shi wannan magana da wancan mutum ya faɗi fa hafisa alaihi sai mahaifin shi ya kula da shi ila an khatama alqur'ana har sai da ya harta ce alqur'ani wa qad nahaza al-ihtilama lokacin da ya zo da gab da yin mawalki kenan balaga nan bai balaga ba ya harta ce alqur'ani iya gab da balaga ya harta ce alqur'ani مشايخه معلمان إمام النووي رحمه الله تعالى سمع من الرضي من البرهاني والشيخ والشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري يا ياي كراتو الكشم مالا وندا ake cewa الرضي دم برهاني da Sheikh Shuyukh malamin malamai Abdulaziz ibn Muhammad al-Ansari da zainuddin abduldayi da imaduddin abdulkarim bin al'ansari wa ghairuhu da wasu malamai daban wa tafaqaha ala kamaluddin ishaq al-maghribi yayi karatun fiqhu a kalkashin malami wanda ake ce mai kamaluddin ishaq al-maghribi wa shamsuddin abdurrahman bin nuh wa qara'a an-nahwa ala shaykh ahmad misri ya karanta alkur'ani a wajen malami wanda ake ce mai ahmad al-misri wa gairuhu da wani shi wa qara ala bin malik ala bin malik kitaban min tasanifi ya karanta a wajen ibn malik wani littafi daga cikin littattafan shi wa sami'a al-kutuba as-sitta ya saurari ya karanci littattafai na sunna guda shidda kama tun daga sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan nasa'i da ibn hibban da sannan kuma sahih bukhari da muslim wannan sune ake cewa kutubu sita imam abu dawud tirmidhi nasa'i da abu dawud da ibn majah na'am wal musnad wal muwatta' ya karanci musnad na imamu ahmad da muwatta na imamu malik da sunanin na imamu daru kutuni wa sharhi sunna na imamu bagwi wa ghairiha min al-kutub da wasu littattafai daban qala zahabi imamu zahabi ke cewa zakara shaykhuna abul hasan bin attar malamin mu abul hasan da attar ya ambata أن الشيخ محي الدين ذكر له جاء الشيخ babban malamin nan muhiddin ya ambata mishi annahu kana yaqra'u kulla yawmin ya kasance iya karanta a kowace rana 12 darsan darasi 12 ala mashayikhihi a wajen malaman shi sharhan wa tashihan abin da ya shahi sharhi na wannan darasi na darussa ko kuma kawo gyara darsai ne fil wasiq zai karanta darasi guda biyu a cikin littafi alwasit wa darsan fil muhazzab sannan kuma darasi a cikin littafi almuhazzab wa darsan fil jam'i bain sahihain darasi a cikin littafi wanda aka tattara hadisan da suke cikin imam bukhari da muslim wanda aka hudda abin da suka zamanto sun kokkoma shi wa darsan fi sahih muslim darasi a cikin sahih muslim wa darsan fi luma'i libin jinni da darasi a cikin alluma na ibn jinni wannan littafi ne bangaren nahau wa darsan fi islahin mantiq libin sikit da darasi a cikin littafi islahin mantiq da ibn sikit wa darsan fi tasrif halo a darasi a cikin sarf wa darsan fi usulul fiqh da darasi a cikin usulul fiqh wa darsan fi asma'ir rijal da darasi a cikin sunayen maza sunayen mazajen da suka rawaito hadisai tarihin su da abin da suka kumsa da matsayin su wa darsan fi asli fi asli da darasi a cikin aqida asli din shine lafz abin da ake cewa usul din abin da ya shahi aqida al furu abin da ya shahi ilimin fiqh su sallah su zakka da abin da ya kama da wa akhadha fi tasnif fi hudud سنتين وستمائة نعم ستين وستمائة أي كان عمره في حدود ثلاثين سنة كان يا فار والله للتتفي في حدود الستين وستمائة هجرة سنة دا قصر تري شدة ستين أي كان عمره في حدود ثلاثين سنة كان يا والله يا ya fara wannan halitta a lokacin da yake da shekara kusan talatin wa kana ma'a tabahurihi fil ilm duk da cewa ya kai ya kawo a cikin ilimi wa si'atul ma'rifati da yalwar sanin shi bil hadith da hadisi wal fiqh da ilmin fiqh wal lugha da ilmin hal lugha wa ghairi zalika da wani wannan mimma qad sarat bihi al rukban wanda ya zamanto da wannan ne ya samu abin ɗaukaka da matahiya ra'asan fi zuhud ya kasance duk da haka ya kasance mutum ne mai gushin duniya bai ɗauki duniya wani abu ba wa qudwatun fil wara jagora ne a cikin tsantsani adimun mithl fil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar baya da kwatamci a cikin umarni da kyakkyawan aiki da hali ga mummunan aiki ba za ka gama shi da wani ba a cikin wannan fanni qa'iman bi bil yasir qani'an bil yasir mutum ne wanda yake da yarda ta zuci a cikin abin da ya zama to dan kadan ne duk abin da ya samu dan kadan to shikenan sai ya yarda mishi ya zama to iya da ana'a radiyan anillah yardadde ne ga Allah madaukaki مقتصدا في الغاية في ملبسه ومطعمه mutum wanda yake tattali a kai ƙarshe mai takaitawa ne a cikin suturar da abincin shi wa asafihi da kayan da yake amfani da su ta'aluhu sakinatun wa haibatun da ka gan shi ba abin da kake gani sai nutsuwa za ka ga ta ɗaukaka a wurin shi haka nan da kwarjini تصانيفه ومؤلفاته مؤلفاته لتتفندى إمام النووي رحمه الله عز وجل يولها منها شرح المحذب شرح نوانا لتاهي محذب لا الإمام الشيرازي عند تنياتي يا هرشي المحذب أتكين وتا هدو جنبي نعم ولم يكمله سني bai da sharhin wannan na المهذب ba ومنهاج الطالبين في الفقه الشافعي ده منهاج الطالبين وشرح صحيح مسلم ده شرح امام شرح صحيح مسلم والاذكار ده امام الاداء شرح ده وانا من كده سنه لتاهنا على الاذكار والاربعين حديث النووية وشرحها نندى حديث أربعين حديث الأربعين ده شرح ده شرح ده ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ده وانا لتاهي وانا مكي كيش رياض الصالحين daga maganar shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam wa huwa alkitabu alladhi baina aydina shine littafin da yake gaban mu wa ghairi zalika da wasu littattafai da wafatuhu rahimahullah mutuwa imam nawawi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi zaran nawawi kudus imam nawawi ya ziyarci kudus a yanzu wadda take cikin falastin wadda kuma isra'ila ta kwace da ƙarhi na mulki na makami wal khalil da khalil sun da'a ilaiha famarida inda abu inda abuwai wanda ya kira ya zuwa gare ta yi rishin lahiya a wajen mahaifanshi wato fiye lailatar arba'a ya rasu daren laraba min rabin ashara min rajab watan rajab iya da kwana goma sha hudu sanata sittin wa saba'ina wa sittumi'a hijira tana da ɗari shidda da saba'in da shidda wa dufina bi baladihi aka binne shi a wannan gari nashi wa ala darajatuhu fil janna kuma ana kyautata zaton ko kuma fatan Allah maɗaukaki ya ɗaukaka darajar shi a cikin aljanna yana wannan gabatarwa ce ta wannan littafi wanda za mu shiga cikin darasin insha Allah wa azawajal a cikin sati mai zuwa abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk